الحمد لله وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata sha uku ga watan rabi'un al'awwal hijira 1444 wanda ya daidai da tara ga watan goma na 2022 muna karanta matani na alaƙidatul wasiɗiyya ta shaikul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda mun shigo magana dangane da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke daidai da waɗancan ayoyi da aka karanta wanda kowace matsala daga cikin ayoyi akwai hadisai da suke goyon baya wanda mun tsaya akan wujubul imani bi qurbillah min khalqihi wa anna dhalika la yunafi uluwahu wa fawqiyatahu haka ne a wujubul imani bil istiwa shafi na 63 shafi na 63 wujubul imani bil istiwa wal ma'iyya wa annahu la tanafa bainahuma wato wajibi ne a yi imani bil istiwa wanda mun sha bayani shine daidaituwar Allah akan al'arshi ko ɗaguwar Allah akan al'arshinsa al'istiwa shi ne sanin Allah a sama yake a saman al'arshi walma'iyya da wajabcin imani da kuma Allah yana tare da bayi shi ne ma'iyya yana sama amma kuma yana tare da bayi to akwai tafka da walwala ne ya ce a'a wa annahu la tanafa bainahuma babu babu korewa tsakanin ko wa annahu la tunafi bainahuma wayannan Allah yana sama akan al'arshe kuma yana tare da bayi babu cin karo tsakanin na fata mun gane ba cin karo domin dan adam ne yake tunanin sifar Allah irin tasafi a ce yana nan kano kuma yana tare da kai inda kake to dan adam haka ba zai ba a gare shi amma Allah yana sama kuma yana tare da mu a nan da ji da gani da ilimi wannan shi ya fi komai sauƙi babu wani korewa ko karo a tsakanin istiwa'i da ma'iyyar Allah sai ce wa ƙadda khala ima zakarnahu min al'imani billah الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على أرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم العاملون كما جمع بين ذلك في قوله وكاد بيان وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله dangane da abin da muka ambata a baya na bayanin cewa a yi imani da Allah cewa a yi imani da Allah ba yana nufin imani da samuwarsa kadai yana nan ba na fata mun gane a'a yana nufin imani da Allah ya hada har da yarda da abin da ya ba da labari a cikin littafin ma'anan haka ce ka yi magana a kan imani da Allah abu ne kamar ka ce akwai a da b da c da d kai ta sai ka yi bayani ka ce daga cikin imani da Allah ka yarda akwai shi daga cikin imani da Allah imani da cewa abin da ya ba da labari ma a littafinsa game da shi to sai ka yarda da shi kace na yarda akwai Allah ba na shakku akwai Allah saboda bayani akan imani da Allah suna da yawa wanda ya yi bayani a baya tun a farkon littafi to daga ciki yarda da abin da Allah ya faɗa a littafin shi na cewa yana sama shi ma yana daga cikin imani da Allah in mutum bai yadda ba ta ce bai imani da Allah ba kenan na fata mun gane waka dai da khala sai ma zakarnahu ya shiga cikin abin da muka ambata min al-imani billah na daga abin da ya shafi imani da Allah me ya shiga al-imanu bima akhbara Allah bihi fi kitabihi yarda da amincewa da abin da Allah ya ba da labari a littafinsa don wani ya imani da Allah amma bai yarda da abin da Allah ya ba da labari a littafinsa ba me ya ba da labari wata watar an rasulihi kuma abin da ya ba da labarin nan ya zo shi ma mutawatiran magana mutawatira an ji ta daga jama'a jama'a ta ji daga jama'a jama'a ta ji daga jama'a tun daga zamanin annabi daga sahabbai cewa abin ma ya zo a gurin annabi shi ma ya faɗi wannan magana wa ajma alaihi salaful umma kuma shugabannin wannan al'umma magabata sahabbai da tabi'ai su ma sun haɗa akan wannan abin na cewa to ga labarin min annahu subhanahu fauka samawatihi cewa Allah yana ina yana saman sammansa na fata an gane yadda da wannan yana daga cikin imani da Allah cikin abubuwan da muka ambata cewa mutum ba zai ba zama mai imani da Allah ba har sai ya yarda da wannan abinda ibn taymiya yake nufi kenan wato asalin labarin daga kan wancan al'imanu na biyu shine khabar ɗin misali za mu fassara shi sai mutum al'imanu bai ma a khabar Allah bihi ana gani imani da abin da Allah ya ba da labari da shi fi kitabihi a littafinsa wata watara an rasulihi ya kuma zo ruwaya ɗaya bayan ɗaya daga annabinsa wa ajma alaihi salafin umma magabatan al'ummar annabi ma sun yi ajirmin sun hada a kai na cewa min annahu subhanahu fawqa samawatihi na cewa shi Allah madaukakin sarki fa yana saman bakwai dinsa yana saman sammansa ala arshihi kuma akan al'arshinsa aliyun ya ɗaukaku ala khalqihi sama da bayinsa to wannan ya da wannan abin kadi da khalafi ma zakarnahu min al-iman billah ya shiga cikin gungun abinda muka ambata na cewa yana daga cikin imani da Allah ya da wannan kenan duk sanda baka yarda da wannan maganar ba ya ce to baka yi imani da Allah ba a baya tun a farkon littafi ya yi magana akan imani da Allah maɗaukacin sarki ya ce yana daga cikin imani da Allah imani da littattafansa imani da manzanninsa imani da to Allah yana kaza yana kaza yana kaza duk ya faɗa sai ya ce to ya kuma shiga cikin gungun abinda muka ambata a baya na cewa yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima akhbara bihi fi kitabihi yarda kuma da abin da ya ba da labari a littafinsa me ya ba da labari ya ce yana saman bakwai sannan abin ma ba shi kadai ba a littafin Allah ba ya yi tawaturi daga annabi magana ce daga annabi ba a san adadin wanda suka rawaito ba kuma al'ummar musulmi magabata ma sun haɗa kai na cewa Allah a sama yake a kan al'arshi aliyun ala khalqihi ya ɗagu a kan bayinsa to yarda da wannan ya shiga cikin imanin da da Allah cikin abubuwan da muka yi bayaninsu a baya na fata mun gane zan sake maimaita ya ce waƙar da khala fi ma zakar nahu hakika ya shiga ma'ana za a riskar da shi fi ma zakar nahu cikin abubuwan da muka ambata min al'imani billah na daga imani da Allah to me ya shiga sai ka ce al'imanu bi ma aka bara bihi al'imanu bi ma aka bara Allah bihi fi kita bihi imani da ya dada abinda Allah ya bada labari a littafinsa wata watar an rasulihi kuma magana ta zo daga jama'a daga ɗaya bayan ɗaya suka jiwa daga annabinsa wa ajma alaihi salaful umma kuma dukkanin wannan magabatan al'umma suka hada a kai ba wanda ya saɓani min annahu na cewa shi subhanahu Allah fauka samawatihi a saman sammansa yake ala arshihi kuma akan al'arshinsa aliyun ala khalqihi ya dagu akan halittinsa ba wani sama da shi to yadda da wannan ya shiga cikin gungun imani da Allah kenan rashin yadda da wannan fa bai shiga cikin imani da Allah ya shiga cikin butulcewa Allah ya shiga cikin rashin yarda da Allah kenan ko da musulmi ya ce ya yarda da Allah to sai ya yarda da wannan abin da aka faɗa me dalili Allah ne faɗa littafin shi kuma ya zo daga annabi kuma magabata ma sun tabbatar da haka to tare da haka kuma an ce Allah na sama ya ɗago a kan al'arshi to ya kore kuma cewa Allah yana tare da bayinsa cewa yana sama ya kore ya ci karo da kuma yana tare da bayi bai ci karo ba sai ce wa huwa subhanahu ma'ahum kuma duk da haka shi Allah yana fa tare da su duk da ya ɗagu a saman halittu ba wata halitta sama da Allah shine a saman halittu daga shi ba wani al'arshi kuma yana saman bakwai akan ruwa to ina Allah yana kan al'arshin yana can to kasantuwarsa yana can duk da wannan nisan distan ɗin da ke tsakaninmu to kuma baya kore wa huwa ma'ahum aina ma kanu bai yi contradiction da cewa kuma yana tare da bayi ba duk inda suke ta yaya yana tare da su ya alamu mahum amiluna yana da ilimin abin da su suke aikatawa mana idan ƙasa ta ci gaba har ma ta kan kai matsayin da wallahi ɗan ƙasarta a idonsu take ganin su ta hanyar na'urori da cigaban zamani da ko a kaje ka kama ɗaki a hotel sai a baka labarin abin da kake a hotel ɗin sama amma fa suna can gefe suna gani ta hanyar na'ura da Allah ya ba su ba kusa suke da kai ba gindin na'urar tana ta suke kallo ta kwamfuta inda kake da inda kai da inda ka shiga ko ba sa yi suna yi to shi Allah sai da na'ura zai gani ka bai bukatar wata na'ura so da aka yana saman bakwai amma bai kore yana tare da bayi ba abin da yake so ya ke kuma yadda da hakan yana sama ya shiga cikin layin imani da Allah rashin yadda bai shiga layin imani da Allah ba kamar mutum ya nakasta imaninsa wa huwa subhana shi Allah madaukaki ma'ahum yana tare da su kuma bayin aina ma kanu duk inda suke yana tare da su amma da ilimi da ji da gani amma zafin yana ta shi kenan abin da ake so mutum ya fahimta ya alamu ma hum amiluna yana da sanin abin da su suke aikatawa kama jama'a bai na zalika fi kaulihi kama yadda Allah ya yi kwanfayarin ya hada tsakanin wannan maganar da wata cewa yana sama kuma yana tare da bayi wannan aikin Allah ne ba abin da ya fi ƙarfin shi ba abin da ya gagare shi a ce yana sama kuma yana tare da bayi wannan ba abin wani wahala ba ne a gurin shi shi ya fi komai sauƙi ga abin da ya ce wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh wallazi shine wanda khalaqa samawati wal arda ya halitta samai da ƙasa da ya halitta su fi shi ta ayyamin a kwana shida da ya gama halitta su sai aka yaya sun mastawa alal arsh sai ya ɗagu shi allan yana can akan al'arshi saman al'arshi kaga ya tabbatar da yana ina yana sama kan al'arshi tunda al'arshi a sama yake sai ya zo to yaya kuma bayansa da suke ƙasa sai ce ya alamu ma ya lejo fil amma fa yana sanin duk abin da yake shiga cikin ƙasa ya san da shi daga nan har ƙasan bakwai har ta. wa ma ya rudu min ha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa duk yana da ilimin saninsu duk da nisan nasu wa ma yanzilu minas sama da abin da yake sakowa daga sama na ruwa na arziki na kankara na menene fi yana sane wa ma ya arziki ha da abin da yake hawa sama ko hayaki ne ko fetur ne ya tashi ya sama ko ruwa ne ya tashi to duk Allah yana sane da shi ko kwaro ne ko me wa huwa ma'akum yana tare da ku duk da haka aina ma kuntum duk inda yake wato duk inda kuke sai ya sake tabbatar da ilimi ne da ji da gani suke aiki ba zatinsa ne yake yawo cikin bayi ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa wannan aya duk ta tabbatar da haka yana sama yana kuma tare da bayi da ilmihi wa sam'ihi wa basarihi ba abin da ya kore amma ba da zatinsa ba ta gani ibn taymiya yace walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum da ubangiji yace yana tare da ku wannan magana ta safa ba fa tana nufin annahu mukhtalifun bil khalqi ya tudanyi ya gwamu yana tare da bayi ba fa inna hadha la yujibuhu al-lugha domin yaren larabci baya wajabta haka ko kuma kowanne yare ma kuma ko ma shugaban ƙasa ne ko gwamna ne yace kaga ka je kawai muna tare da kai yace ka je duk abin da za a yi muna ta muna goyon bayan ka muna tare da kai ɗan da yake nan kano ko yake abuja shugaban ƙasa kai kana can wani gari amma ya ce yana tare da kai kana nufin duk inda nake yana nuna walillahi masalul ala amma yace yana tare da ni kan na ji komai to Allah man ya faɗa haka ya ce yana sama kuma yana tare da mu menene abin cewa an yi masa makani an yi masa guri a shi yawa kansa guri shi yawa kansa guri jalla wa'ala ya faɗi inda yake kuma dole bawa ya yadda kuma yana daga imani da Allah yadda da haka kace ni wallahi ban yarda Allah na sama ba to baka imani da Allah ba me yasa shi ya faɗa a littafin annabinsa ya faɗa magabata sun faɗa to kai na me ba za ka yarda ba me kake shakku da kokonto in ka kore yana saman me ka ƙari da shi ka ƙaryata ƙur'aninsa ne kawai balil kamaru ibn taymiya ce bari ma dai ga wani misali alkamaru wannan wata the moon wata da muke gani ayatun min ayatillah wannan aya ce guda ɗaya ko daga cikin ayoyin Allah alama ce kwaya ɗaya daga alamomin akwai Allah shine ma'ana ayatun min ayatillah da yana daga cikin ayoyin Allah ya ce akwai rana akwai wata to watan nan yana daga cikin ayoyin Allah amma me yake faruwa min asgari makhluqatihi yana daga cikin mafi kankancin ma abin da Allah ya halitta da yanzu ka hada wata da sama wanda ya fi girma kaga sama ita ce akbar mafi girman abin da Allah yake alfahari da iya halitta yana proud da halittarsa yana a antum ashaddu khalqan am sama ku ne kuka fi wahala halittar ko sama wa min ayatihi al-layl wan nahar wal shamsu wal qamar to wata yana daga ayoyinsa kuma kankani akan wata halitta mun ce kankani ne in kai hada shi da wata halitta to shi dan kankani ne to duk da yana dan kankanin nan wa huwa mawdu'un fi sama a ajiye shi a sama Allah ya ajiye shi a ajiye shi a sama kamar yadda ka ajiye wannan fitilar a gurinta ka ajiye wannan kyandir din a gurinta haka Allah ya je ajiye shi a sama yake yawo a manzilarsa amma duk da haka wa huwa ma al musafir yana tare da matafi daga nan in zaka je Abuja zaka je bangon duniya yana tare da kai kuma kai da kake zaune a nan fa yana tare da kai duk garin da kaje za ka ce ga watan nan wai shi ne ya biyo ni ne hannan ba na baro shi bane a najeriya to ya ke da na zo nan makama na gan shi ne kuma shi ɗin dai shi ne yana tare da matafiyi wa ghairil musafir da wanda ba matafiyi ba aina ma kana duk inda yake in bi ibn taymiyyah to don Allah ina kuma ga Allah fa huwa subhanahu shi Allah jalla wa ala fauka arshihi yana saman al'arshinsa raqibun ala khalqihi amma kuma raqibun ala khalqihi mai sa ido ne da kulawa akan bayinsa muhaiminun alaihim mai kiyayewa a kansu duk abin da suke a kan idansa suke wallahi ba abin da yake layin cini shi mutsali'un alaikim yana mai tsinkaye a kansu komai ya sani ha gani ila ghairi zalika min ma'ani rububiyatihi izuwa ga makamancin wayannan maganganu da suke nuna ma'anar rububiyar Allah wato kasantuwar Allah shi ne mai halitta mai sanin halittarsa ba abin da ya ɓuya gare shi wannan rububiyya shi ne rabbu ɗinsu shi ne mamallakinsu mamallaki ko ya san komai game da abin da ya mallaka ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif khabir yanzu wanda ya halitta ba zai san halittarsa ba saboda ya san komai amma yana tare da mu ne da ilimi amma ina zatin yake me zafi shi ne jikin Allah misali sai ce yana sama shi ne zafi zafi shai'i gangar jikin abu shi ake kira da zafin abu ba wai suna Allah ba ne zafi zafi larabci ne yanzu zafin wannan kofin gashi a nan wannan shi ne zafinsa saboda haka ma'anar zafi kenan kai yanzu ina zafinka yana cikin masallacin nan to shi ina zatin Allah yake fauka arshi yana saman al'arshi a yana al'arshi yake kuma duk duniya an yada a saman a saman sammai bakwai a kan ruwa kamar da Allah ya ce wa kana arshihu alal ma'i al'arshin Allah ma a kan ruwa yake shi kuma Allah yana ina annabi ya ce wallahu fauka al'arshi Allah yana saman al'arshi to babu wani wahala a ciki shi sa mutum yake addu'a yake daga hannunsa ya san Allah na sama kuma fitira da tunani duk ta yadda ko yaro ne kace ina Allah zai nuna maka sama ba zai nuna ƙasa ba to ba yabo ba ne in mutum ya ce Allah yana ko ina to ba yabon Allah ya ba wannan ita take nuna cikar ilimi yana sama amma ya san komai wa kullu hadha al-kalam wa kullu hadha al-kalam ibn taymiyyah ce kaga duk wannan magana da muka faɗa alladhi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata nami min annahu fawqa al-arsh wa annahu ma'ana cewa yana sama al'arshi kuma yana tare da mu haqqun ala haqiqatihi ce wallahi gaskiya ne haka abin yake a bisa haƙiƙaninsa babu wani tawili da zaka la ya hasadu ila taharif ibn taymiya ce bai buƙatar a murgude a ce a'a ikon Allah din ne a sama a amintum man fi sama shin kun amince wanda ikonsa ke sama haka suke fassara wai wanda ikonsa ke sama ba Allah bane a sama wal iyazu billah sai ai tawili a amintum man fi sama'i shin kun amince wanda ikonsa ke sama an yakhsifa bikum al ard fa idha hiya tamur am amintum man fi sama ko kun yadda wanda ikonsa ke sama to sai a ce ikonsa kuma baya kasa kaga wani ai rashin wayo ne ma mutum ya faɗa kawai a ce wai kun amince wanda ke sama ne ba za a yi faɗa ba sai dai wanda ikonsa ke sama wayin kace yana sama a kayan masa guri ta ba ni ne masa guri ba sai Allah ne da kansa ya faɗi inda yake kuma ga annabi ya tambayi wannan baiwa aina Allah ina Allah take fi sama'i yana sama to malam ya ce duk da wannan magana da kaji la ya hataju ila tahrif bai buƙatar a murbuɗe walakin yusanu an zunun al-kadhiba walakin yusanu sai dai ana tsare ubangiji madaukakin sarki ana tsare shi daga mai an zunun al-kadhiba daga zace-zace na ƙarya duk wani zato da zai zo ƙwaƙwalwarka ko tunanin kaza wanda tunani ne na ƙarya to bayan Allah ba sa sufanta Allah da haka suna tsare Ubangiji game da haka misali misali an yi zanna an na zahira ƙaunar fi sama an na sama tu zilluhu au tuƙilluhu an na sama tu zilluhu au tuƙilluhu a'a وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان وقاوة مغانا ابن تيمية yanzu mu da muke bayi muke rayuwa tsakanin sama ga sama a saman sama ta yi mana rumfa sai mu ce a samau a zallatna ƙasa kuma ta ɗauke mu a ƙallatna ƙasa ta ɗauke mu da kayanmu da gidajenmu to duk sama ta ɗauke mu ƙasa ta ɗauke mu sama kuma ta yi mana rumfa ta yi mana inuwa na fata an gane to shi Allah shi ya halittu sama da ƙasa to wannan saman ka ce Allah yana sama to ba a nufin cewa sama kuma ta yi wa Allah rumfa kamar yadda ce mana ha to ai shi ya halitta sama kuma al'arshin sama kawai ya yalwaci girman sama da ƙasa wasu a kursi yahu sama wata wal'ar kujerarsa kawai ba ma al'arshin ba ta fi ƙarfin sama da ƙasa ina kuma ƙasa ta ɗau Allah ko kuma sama ta ta yi wa Allah inuwa amma mu take wannan shi sa sai na abubakar ya ce ayyu sama'in ta zilluni wa ayyu ardun ta ƙilluni in ƙultu fi kitabillahi bima la'alam sanda aka tambaye shi fassarar wata aya a ƙur'ani bai sani ba wata kalma bai sani ba ya ce aka ce ba za ka yi ƙoƙari ka faɗa bai ce ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuƙilluni wata ƙasar za ta ɗauke ni wata saman za ta yi min rumfa in na faɗi san raina a cikin littafin Allah ga abin da ban sani ba shine ma'ana tuzilluhu ko tuqilluhu kamar yadda kuma annabi ya faɗa akan Abu Zar yace ma azallatis sama'u ala ahadin wala aqallatil ardu ala ahadin wala aqallatil ardu ahadan asdaqa lahja min Abi Zar asdaqa lahja min Abi Zar annabi yana yaban Abu Zar yace babu wani mutum da sama ta yi wa inuwa ƙasa ta ɗauke shi yanzu yake tafiya nake ganinsa wanda ya fi kowa gaskiyar lahaja gaskiyar zance kamar abu zar mana ba shi da munafurci duk abin da ya faɗa haka yake bai san mujamala ba bai san taƙiyya ba bai san kitimani ba bai san wai ɓoye-ɓoye ba kawai duk abin da ya faɗa shi frank ba abu wani abu da shi ra'ayinsa kawai yake faɗa abin da ya fahimta yake faɗa abu zar ala'ayyata hal a yayin da muka ce wane yana sama yana sama ko ruwa yana sakowa daga sama ƙila ma ruwan ai ba daga can sama yake sakowa ba duk an tabbatar watan saman da muke gani ba daga nan ruwa ke zuwa ba a muna da cewa sama duk abin da ke sama da mu sunansa sama ko rufin kwanan masallacin sunansa sama mu a gurinmu a ina fankan nan suke mu ce tana sama muka ce tana sama ai yare ne to shi Allah muka ce yana sama ba muna nufin wannan saman ta yi masa rumfa ko ƙasa ta ɗauke shi ba ko halittunsa sun ɗauke shi ba a ba wata sama da za ta yi wa Allah rumfa na fata an gane sai sa ya ce walakin yusanu Allah ana tsare shi ana kiyaye shi an zununil kadhiba daga duk wani zata-zata na ƙarya mislu an yuzanna kamar a rika zaton cewa anna zahira qawlihi kaga zahirin fadin Allah da yace fis sama anna samaa tuzilluhu aw tuqilluhu to saman kenan tuzilluhu ko dai ta yi masa inuwa aw tuqilluhu ko ta dauke shi a matsayin ta bashi gurin zama sai ta wa haza batil bi ijma'i wannan shirme ne da ijma'in malamai ahlul ilmi wal imani da duk abota imani fa inna allaha qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard domin Allah kujerar sama kawai ba ma al'arshin ba ta fi karfin sama da kasa wa huwa yumsiku samawati wal arda kuma shi ya rike sammai da kasai an ta zula ba su rikito ba to wanda ya rike sammai da kasai ba su rikito ba wata samance kuma za ka rike shi ko wata kasance za ka rike shi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di kuma yace wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi izni Allah shi ya rike sama ba ta iya rikitowa a kan ƙasa ba sai dai da izininsa inda za ta rikito wa min ayatihi kuma Allah ya ce yana daga ayoyinsa an ta kuma sama'u wal ardu bi amri sama da ƙasai duk sun tsaya ne da umarninsa shi ya ce kawai su tsaya in ba haka ba wannan girman sama da girman kaurinta yanzu kamar dakin ne fa yanzu ga nan masallaci ne wannan rufin da aka yi da pos ɗin nan da rufin me yasa ba a ce kawai tsaya ya tsaya ma kawai a jefa shi a ce tsaya sai da aka yi filoli kafin ma a yi shi to duk girman sama yadda ta rufe duniya kakaf kuma za ka tafi nan da ƙarshen bangon duniya ba za ka ga ƙarshen saman ba wallahi ba wata cila da ta rike ta ya ce halakar samawa ce bai gaire amadin ta rauna ba filolin da suka rike ta shine ya ce kawai tsaya ta tsaya yadda ka san kofin nan ne ka ce tsaya a haka ya tsaya eh haka Allah yi wa sama kawai tsaya shi ne ya riƙe ta har zuwa lokacin da zai sai kuma ta wargaje ta lalace ta zama kamar kankara shi ne idan sama'un fadarat idan sama'un shaƙat ranar da sama za ta cakkece Allah ya bombin ɗinta ya ce kawai ta tashi daga aiki shi kenan kuma ta ya zo wannan ranar tana zuwa shi ne in fadarat in shakkat ta tsatsage ta lalata to alayyata hal wannan duka cikin hadisai ne da bayanin malamai ake sake fassara waɗancan ayoyi da muka riga muka tabbatar da cewa ubangijinmu da muke bautawa yana sama jallawa ala na sai wata magana kuma wujubul iman bi qurbillah min khalqihi wa anna zalika la yunafi uluwahu wa fawqiyatahu jidda kusan magana ɗaya an ce yana da wannan nisan tare da mu tsakanin saman duniya mun sha faɗa tsakanin ƙasa da muke zaune zuwa saman duniya tafiya shekara 500 faɗin sama tafiya shekara 500 dubu ɗaya a je ta biyu tafiya shekara 500 a wuta ta biyu shekara dubu biyu a wuta ta uku dubu biyu da ɗari biyar a zarta ta uku dubu uku har a je saman bakwai haka abin yake a zarta saman bakwai shi ma tafiya shekara 500 a tarar da wani ruwa ruwan azarta ce tafiya shekara 500 kafin a bullo shi a nan al'arshin Allah yake a kan ruwan shi kuma Allah yana kan al'arshin sama da shi ba komai ba wata halitta sama da Allah shi yake sama da halittunsa ka ba nisan da ke tsakaninmu ko za a iya lasarta kilomita nawa ba zai lasarta ba to wai duk da nisan nan nasa mun yi magana yana tare da mu to ba tarayyar kaɗai ba kuma a'a yana kusa da mu kusan da kusancin da ya fi jijiyar wuyan nan taka kusanci da kai ba zatin ba ne ilimin ake so a nuna ma tasirinsa da jin da ganin da duk wani motsinka a kan idansa kake yi wannan mai yake nunawa wato girman ilimin Allah da ya kamata a tsoron waɗannan sufofi nasa guda uku albasiru as-sami'u al-alim jinsa ba abin da yake layince masa yana ce rada ko ɓoyewa ko ƙasa-ƙasa da murya ba za ta sabe su ba haka kuma rufewa ko sa sakata ba za ta sa bai gani ba sannan ba wani abu da za a yi iliminsa bai je gurin ya sani ba duhu da rana a gurinsa duk ɗaya ne bayyanawa da ɓoyewa duk ɗaya ne ma ya kunu min najuwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'akum aina ma kanu to yana da wata kalmomi da kuma Allah yake cewa yana kusa da ku kusancin da kai da kanka jibiyar wuyan kama da take jikinka Allah ya ce ka kusa da ita sama da kai kanka shi yasa yace kuma wajibi ne a imani bi qurbillah da kusantuwar Allah wa anna zalika cewa yana kusa da mu la yunafi ba ta kore uluwahu wa fauƙiyatahu ba ta kore kuma fa yana saman ba wannan ikon Allah take nunawa da cikar mulkin Allah mun taba buga misali da magana Aisha Allah ya ƙara mata yadda Aisha ta ce ina zaune sai wata mata mai suna khawlatu bintu sa'alaba ta kawo ƙaran mijinta cewa mijinta ya yi mata zihari ya kamanta ta da mahaifiyarshi a doka kuwa ta jahiliya idan mutum ya yi zihari da matarshi to shi kenan shi da ita har abada ta haramta a gare shi amma kuma ba saki ba ne za dai a ci gaba da zama daga nan har mutuwa sunan dai tana zaune da shi amma ba matarshi ba kuma ba ta yi ta tafi ta ce wani aure ba ta ce ya manzan Allah yanzu fa lokacin musulunci ake yi wancan kuma jahiliya ce annabi ya ce ta ni ba ni da wani hukunci kawai kin haramta gare ki kike haƙuri ta ce ba fa saki na yi ba ya dai min zihari sanda suke wannan magana da annabi suna tattauna muhawarar aisha ta ce ina ɗaki wata magana ina ɗan jiyowa wata ba na jiyowa wata magana ta ɓuya gare ni tsakanina da su kawai ƙofa ce suna baran da ɗakina ja sai da aisha ta ce zan ji wata magana wata ba zan ji ba tana ɗan ɗauke min saboda ɗan nisan da muka tsakaninsu ina ɗaki suna waje ta ce amma na ji sanda ta daga hannunta sama tana to Allahumma inni ashku zulma zauji Allah ina kawo ƙarar zaluncin da mijina ya min zuwa gare ka ba ta rufe baki ba ba ta bar gurin ba sai ga jibril ya sauka Allah ya jiyo ta min fauki saba isamawa haka aisha ta ni ga ina kusa da ita ba na jin wani abu amma Allah da yake saman bakwai akan al'arki ya jiyo ta nan take ce kad sami Allahu ƙaunar lafi su jadi lokaci zauje Allah ya ji maganar matan nan da take ce ku ce da kai akan al'amarin mijinta kad sami Allahu ba cewa dama ina gurin ba zati na yana gurin ba Allah bai faɗa haka ba ana so a nuna maka girman jin Allah ba irin na bayinsa ba ne to meye ma a cike dan an ce Allah na saman bakwai kuma komai na duniya da ƙasan bakwai ba abin da ya ɓuya gare shi wannan ƙarin ma jin tsoron sai kamata ne ha gani kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ya sake maimaita yana jin tahawura kuma tattaunawar me da zancen kudi yana ji yana ji ya ce inna allaha sami'un basir ya sake cewa mai ji ne mai gani to da mai ji ne mai gani bai bukatar ma sai an zo yana gurin sannan abu za a ce sannan ya ji ya gani wana ya kama mai da shi ma ɗan adam cewa sai yana gurin ma zai ji sai yana tare da ku a wallahi yana sama amma ji da gani da ilimi ya gama ko'ina kai da kake gidanka kake kwanta a ɗakinka ya fi ka sanin mai a ɗakin wani abin ka in ka ajiye wayar kama baka san da ka ajiye ba ka ce da Allah a kira wayarsa ina na sa ta ne ko ba haka bane kwaro ne yake kwana a ɗakin ka baka sani ba baka san ma da shi ba amma a ne yake rayuwa to wannan mala yace baya kore uluyin Allah da fauƙiyarsa sau da aka waƙadi da kalafi zalika lalle ya shiga cikin wannan bayani da muka yi al'imanu dole mutum ya yarda da cewa bi annahu qaribun mujibun Allah kuma qaribun ne karkace tab to yanzu an ce yana saman bakwai duk wannan nisa yanzu in zan kira shi kenan za a sai na daga murya sosai zai biyo ni a'a ta ce qaribun yana kusa da kai mujibin kuma mai amsa kira ne ko da ka yi ƙasa-ƙasa annabi zakariya da ya tashi kiran allah izina da rabbahu ne da an safiya kiraye a ɓoye wani ma bai san yayi ba kila ma ta sama ba ta sani ba amma tashi yayi cikin dare ya rika kiran allah allah ya ce ne da an safiya kira a ɓoye sai gashi allah ya amsa kama jama'a bai na zalika fi qaulihi ubangiji ya hada wannan magana a cikin faɗinsa da yake cewa wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni qarib ai na kusa ni ba ni sai nake ba kasantar Allah yana sama ba ni sai yake ba ko ni sai yake da mu babu nisa mu ne a gurin mu yana da nisa amma wallahi kusa yake da mu ya fi mu kusa da jikinmu da ainihin wato da mu kanmu kuma ya ce annabi salasalama ya ce inna lazita da unahu kun ga wannan da kuke kira shi allah ɗin a ƙarabu ila a hadiku ya fi kusa da ɗayanku min unu ƙira hilatihi sama da wuyan dabbarsa kana zaune a kan dabbarka ga wuyan dabbarka kana rike da akalar allah ya fi ka kusa da kai sama da wuyan dabbarka da ya ƙarshe mala ya ce wa ma zukira fil kitabi wa sunna min qurbihi duk abin nan da ka ji an faɗa a cikin alkur'ani da sunna na cewa allah a kusa yake wa ma'iyyatihi yana tare da bayi la yunafi kuma ba ta kore ma zukira abinda aka ambata min uluwihi na ɗaguwarsa a sama wa fauƙiyatihi da kasantuwarsa a fauka a top fa innahu subhana saboda shi Allah laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi fi jami'i nu'utihi a dukkanin sufofinsa wa huwa aliyun fi dunuhi shi maɗaukaki ne duk da kusancinsa ƙaribin fi uluwihi kusa yake kuma duk da ɗaguwarsa shi kenan wata ran ana tafiya kamar yadda ya zo cikin hadisin abu musa al'ashari sahabbai sai wasu suka rika daga murya suna kiran allah ya allah ya allah ka kama na nasara ya allah annabi yake irba'u ala anfusikum ku tausaya kanku ku sauƙaƙa wa kanku ku rika magana ƙasa-ƙasa fa'innakum la ta da'una a samma wala za'iba ba kurma ko wanda baya nan kuke kira ba fa'innakum la ta da'una a samma ba kurma wala za'iba ko wanda ya absent kuke kira ba inna ma ta da'una sami'an ƙariban wa huwa ma'akwa kuna kiran mai ji mai gani ne kuma yana tare da ku wannan hadisi ne sahihi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to duk wannan yana koya musulmi ya san Allah ya fahimce shi da kyau ya sai da zai mu'amala da ubangijinsa ya sai da zai fasara ayoyin alkur'ani da hadisai da suke magana akan tauhidi da aƙida da sauran Allahu ta'ala alam na ga za mu tsaya nan ko ولك كراتونا قبل أن تاسع كان وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة والله أعلم